عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu tashi akan sabon unwani bi ma'ana jazmul fi'lil mudari jazmul fi'lil mudari an ga wajen ku jazmul fi'lil mudari mun yi bayani akan nasbul fi'lil mudari gurin da ake mu fi'lil mudari nasba mun yi shi منك ينسب الفعل المضارع متى سبقه أحد النواصب الأربعة وهي ألا إذن كي فدرسنا الجديد هو بيان عن الأماكن التي يجزم فيها المضارع فأن أنون بقوله جزم الفعل المضارع an ga wajen ko? ga ƙa'ida nan mara ya ce يجزم الفعل المضارع إذا سبقه حرف جازم كالحروف الآتية معنى فسر جزم الفعل المضارع وإن دا أكي مفعل مضارع دوري kun san fi'ili mudari'i ya bambanta da fi'il madin da kuma fi'ili amri shi fi'ili madi kowane lokaci mabni ne sadda za ka yi bayani akan fi'ili ma'adu sai ka ce mabni mun yi bayani ko dai zan mabniyun alal fathati ko mabniyun alal sukun ko mabniyun alal dhammi haka ma fi'il amrin ko da yashi mabniyun ne ko mabniyun alal sukun ko mabniyun ala hadfi harfin illa ko mabniyun ala hadfin nuni da'iman mabni ne amma shi fili mudari'i ya bambanta da su shi fili mudari'i mu'rabi ne ma'ana mu'rabi yana canzawa shi yana iya ɗauki ruhu'a yana iya ɗauki fataha yana iya ɗauki ɗauri amma baya ɗaukar wasali ƙasa a wancan littafin mun karanta duk kalmar da ka gani da wasali ƙasa to ba fi'ili ba ne suna ne aiki baya ɗaukar wasali ƙasa sai dai sama ko ɗauri duka da kaga da amri ba su ɗauka dai da kaga kalma da wasali ƙasa suna ne amma suna iya ɗaukar ruhu'a ko fataha ko ɗauri shi kuma suna ba a ɗaukar ɗauri idhaba fil amrin ne bai da mina da kaka son ka ciro a nan ina an kai wata dai kasa a'a kula a'a tambayar shi yana da kyau sosai shi ilimin na hawa yana bayani ne akan wasalin harafin ƙarshe shi ba ranar da harafin farko ko na biyu ko na uku harafin ƙarshe na yake la'akari da shi shi ne yake la'akari da shi kun gane tambayar shi duk inda ka ga fi'ili ko da a cikin fi'ili akwai wasali ƙasa to ba a ƙarshe ba a ƙarshe dai in ka ga kalma harafin ƙarshe yana da wasali ƙasa ba fi'ili ba ne an gane ko to muna fi'il mudari shi fi'il mudari mun yi bayani akan mu'arabi ne yana ya ɗaukar ruha'a shi ne asali nuna kaga filin mudari marfu'i ne ƙara'a a ce ya ƙara'u zahaba ya zahabu daraba ya daribu ja'ala ya ja'alu duk filin mudari ruwa yake ɗauka an gane wannan ko to amma yana iya ɗauki wasali bisa in ko kaga fi'ili mudari'i da wasali bisa sai da dalili daga lattijiya ya hito gida babu hulla babu takalmi ba sai ka tambaya ba tana iya yiwa shi hito hakan amma da dalili da shi ma fi'ili mudari tana iya yiwa ka ganshi ba da ruhu'a ba dalili yake kawo wannan shine mun kai wancan darasi muka ce allan idan kai suna sa fi'ili mudari ɗauki wasu libisa haka yake hitowa wasu libisa yake hitowa inda ya haɗu da su to haka ma yana iya ya ɗauki ɗauri in ya haɗu da wa'annan harufa da zamu lissafa duk sadda ka ga fi'ili mudari da wa'anga harufa ka kaddara ɗauri na za ka yi ko an yi mai wasali ko ba a yi mai wasali ba Allah ya samu dace to ga sunan shine malai yace an ga wajen mu fara yujzamu al-fi'lu mudari'u fi'li mudari ana mai jazma abinda ake nufi da jazma shine dauri as-sukun ma'ana ana daura fi'li mudari'i idza sabaqahu harfun jazimun idan harafi na jazma ya rigaye shi abinda ake cewa harfun jazimun harafin da ke sa ai dauri kal hurufil atiyati kamar wannan harufa da za su zo وهي سوني لم ولا أن هي وإن لم ولا أن هي وإن wayannan guda nawa guda uku duk sadda ka gansu inda ya fili mudari yana tare da su mi zai dauka daure su daure shi daure shi suka lam kun ga wayannan guda uku ko suna yi ma fi'ili mudari'i dauri na lam da la annahiya da in arfa guda nawa su abokan mudari'i na amma suna san suna sa shi ya dauki dauri a kiyaye da wannan da ya ce lam ita lam duk guda ce la ita ba guda ce ba kamar a larabci la ɗin nan suna da yawa la la la la la akwai la annahiya akwai la annafiya akwai la annafiya lil jinsi da dai sauransu duka za mu yi duka za mu yi su insha Allah an gane misali ko to la annahiya menene ma'anar la annahiya da Hausa ma'ana lamalik da take nuna hani duk sadda aka sa ma lamalik a magana ana nuhin barina to wannan lamalik ita ake ce ma la annahiya mutum zai zauna sai ka ce mai kakka zauna da larabci mi za ka ce wanje ba ba ka sa la ba to gala ta hanita ita ce la annahiya mutum zai karatu kana son ka ce kaka karanta me za ka ce to wannan la annahiya ce zai ta ka ce kaka ta inda ya ka fara da la wannan la ta hani ce idan aka ce ma la annahiya to ita wannan la ta hani in an ka hada ta da mudari daure shi take haka ma in sharadi kenan duk kalmar da ta kumshi sharadi an yi amfani da in in dai mudari an ka sa mata ɗaure shi za ta yi in mudari'i ne in tana iya shiga madi ba ruwanta da shi kun fahimta hausa amma in ta shiga mudari'i ɗaure shi ta kai misali in kuntun mu'minina a fassara min in ku kasance mu'minai kuntun ɗin nan in babu abin da ta mishi saboda ba su da wani alaƙa babu wani jirgin tsakaninsu amma yanzu in ni ce ma in ka yi barci zan yi ma bulala ko? da larabci a za mu ce in ka ce nimta ka sama mu kuma ba mari muke so a sanan ba mudari muke so a san ba ba haka wani nama nama nama ko ya namu ko yana bacci to i bacci wa i bacci da larabci alaji salamu alaikum eh na mi za a cewa ko ba haka bane nama ya namu nam e kwana kun san abin da ya kawo wannan duk kalma duk kalmar madi duk kalma tsakiyarta inda akwai alif to in an ka daure harafin ƙarshe dole a share alif saboda ba sa shiri misali in na yi haka mene rubuta mene rubuta mene rubuta rama ko duk ba tsakiyar su akwai alifin ba to in lalura ta kama sai an ɗaure wa'inga na ƙarshe alif ta yi ta takai kun fahimta wasa kana ya kasance ko don kana son ka ce mutum kasance mi za ka cewa kaga waga ɗaya za ka share sai ka game su sai ka ɗaura waga kenan ɗauri ya sa alif ta ta yi nan ga rama ya rumu in kana son ka ce ya nufa mi za ka cewa rum sai ka yi haka da ka ɗaura waga to dole ka share wannan haka ma ƙala ya ƙulu ƙala ya ce ya ƙulu yana cewa ko don kana son ka ce ce ni za ka cewa ka gani ko sai a share wanka to shi na an nan ga ba nama na nan gaba to sai an ka ce nan ina alifin nista an ka share saboda an ɗaure min kenan wannan ba komi ba ne to kenan abinda za mu yi la'akari da shi mun ɗauki wanga fili na farko mun ka ce ma mutum in yayi kwana kenan in tanam in tanam adribka in kai kwana zan buge ka in ta ƙara'a ƙara'a ba shi ne ya ƙara'u ba to ya shi ya ƙara'u nan da ka samu in zai tashi daga ya ƙara'u sai zama ya ƙara'a saboda in ya ƙara'u to a sa mai in in ya kara kaga baka sha ya kara saboda in ya jilisu in ya jilis ta jilisu in ta jilis ta ƙulu in ta ƙul ta fahamu in ta faham mista aka ɗaure shi sai ku ce saboda in an fahimci hausa da shi ne ya ce tana daga cikin abin da sake mai dauri yujzamul fil mudari idan sabaqahu harfun jazimun kal hurufil ati wa hiya lam wa la annahiya wa in to yanzu jama'a da Allah tambaya me ma'anar lam a larabci an ka sala me ake nuhi a larabci an ka sala annahiya me ake nuhi a larabci an ka sa in a cikin larabci me ake nuhi to ko ka sani ko baka sani shine malam zai kara ma bayani dan ka san amfanin su a cikin larabci mu ɗauki na farko menene ya kawo na farko lam ya ce da lam wala annahiya da la annahiya tajzimani fi'lan mudari'an wahidan suna ma fi'li mudari'i guda ne jazma suna ɗaure fi'li mudari'i guda ne a jumla da inda kaga lam kaggala a cikin wannan jumla fi'li mudari'i guda na za ka gani an fahimci Hausa sai ya ce wal harful awwalu harfi na farko dalam dala cikin su wani na yazo farko a nan ga to yanzu ita za zai ma magana wal harful awwalu harfin nan na farko shi lam din nan yanfi husul al fi'l fil madi yana kore faro aiki a lokacin da ya gabata ma'ana in ana so a nuna ma abun nan bai riga ya faru ba to da lam ne za yi amfani kun fahimta wasa sai in ce wane ya ci tuwon nan tuwon ga wane na ya ci shi kai ko kana son ka ce ba shi ya ci shi kalma guda za ka sa a gane kana superstate ɗin shi ne sai ka salam muhammadu huwan lazi a kala hada ɗam sai ka ce bai ci ba sai ka ce lam ya akul kun gane ko muhammadu ya yi karatu kana son ka ce bai karatu mi za ka ce shi mai da larabci da ya ji ka fara da lam to kana son ka nuna mai ne bai yi karatun ba a bayan bai riga ma ya yi ba kwata bai yi ba an fahimci hausa wane ya zamna kana son ka ce bai fa zamna ba ni za ka sha lam ya jilis to da mutum ya ji wannan ka kore zaman bai zamna ba gaba daya kun ga ma'anar lam ko idan ma'anarta tana kore faro aiki a zamanin da ya gabata mana sadda ake ma magana har a wannan lokaci wannan aiki bai faru ba sai dai yin a gaba amma dai sadda kake ba da labari bai faru ba fi'ili madi dai eh ita ana amfani da ita ta zo kusan mudari'i don ta kore madi in an ka ce akala ba fi'ili madi ba ne to kai kana son ka kore akalan nan to da mudari'i za ka yi aiki sai ka yi mai ɗauri lam yi akul to ka kore wancan madi in gane misali ko yanzu an ce jalasa kai kuma kana son ka ce ba jalasa na ba to ya za ka yi sai ka sa mudari'i sai ka ɗaure shi sai ka ce mene ne lam yajlis to ka kore jalasa ana ce mishi akala akala kai ko kana nuhin ba akala na ba sai ka in kana son ka kore akala sai ka zo da mudari a daure sai ka ce menene lam ya to ka kore akala kenan ita fi lam ita lam tana kore faro aiki a zamanin da gaba kenan in an tabbatar mai da fili ma dai kai kuma ka kore shi sai ka zo da mudari ka kore shi jama'a akwai tambaya za mu ƙara gaba ya ce na gaba ko? wasani harafi na biyu wane ne harafi na biyu? la la shi ko ma'anarsa yanha anil amalil fi'il yana hana aikin aiki ma'ana yana hana mai aiki shi aiki in ka gane mutum yana son shi wani abu kuma kana son ka nuna mai hana shi na kakai to da la za ka yi amfani to in yana jin larabci da ka same la zai fahimci aikin ne ba ka son a yi kuma in yayi yace bai gane ba sai dai a ce bai jin larabci ko ya ganganci saboda abin da ake amfani da shi don hana aiki ka yi amfani da shi misali ya gaje da tsayi yana son ya zauna kai kuma kana son ka hana shi zama kashi wannan aikin la za ka sawa sai ka ce menene la ta jilis kenan ka hana shi yana son ya tahi kana son ka hana tahiya sai ka ce menene la tadhhab ina son yayi karatu kana son ka hana shi me zaka ce la taqra to nan baka ce la taqra'u baka ce la tadhhabu sai da ce la taqra la tadhhab la tajlis mudari ba zo da dauri ba in an tambaye ka misa ka dauri sai ka ce saboda kai amfani da la da horko haka ma in lamta sai ka ce saboda lamta da ni aiki da ita shi yasa na daure shi so gana gaba in ba ita ce ta ukun ba in ta jazimul fi'ilaini ita tana ɗaura fi'ili guda biyu ne tun larabci in an ka sa in kun ga dai waga ko waga in ko in ta zo gabanta dole a samu fi'ili mudari'i biyu ciki ko su zo a haɗe ko su zo a rarrabe in dai ba su zo ma biyu ba babu ma'ana a jumla ba ta ba da ma'ana sai sun zama biyu sannan ma'anarta take hitowa an fahimta wasa to da na kusanta da na nesa da ita duk ɗaure su take yi don ka gane ita adda kayanta ba na wani na ba inda za ku gane wannan in ka karanta za ka gane in ba karanta ba hawa yanzu bane in tsaya nan in a karanta min ji ban ji ba a fassara ne ban ji ba an gama fassara ko ba a gama ba ma'anar ta hito ta hito ba dole sai an ƙara wani mudari'i sannan ma'anar ta hita in taƙara a karanta to in taƙara ta faham in ka karanta za ka mene ne za ka fahimta kaga ga na harko ga na biyu sun ka ɗauka in ɗauri ko mi ɗaure su in ba sun zo kusa da kusa ba suna iya wanga hizo nesa misali in ta'akul ta'ama fi sabahi in ka ci abinci da sahi ta yi nisa ko ba ta nisa ba magana ta kare za ka ƙoshi yanzu ba ta ƙare ko to za ka ƙoshin da shi ne cikon magana shi ma dole ya zo a ɗaure yanzu mu zo al'amsala ku buɗe mu karanta al'amsala mala ya ce al'amsala misalai lam ya hafaz muhammad a akwai saura in ta jizimul fi'ilai ko to ga ma'anarta wato fidu tana amfanar da cewa anna husulal fi'il awwali faruwan aikin farko shar'un shine ash-sharadi fi husulil fi'il thani a wajen faro fi'ili na biyu ma'ana ita in ta zo tana nuna ma labarin farko inda bai zo ba to na biyu bai zuwa kenan shi na biyu yana rataye da labarin farko ne in ta tafham in ka karanta zaka fahimta to magana fahimta ma bata taso ba in ba an yi karatun ba kenan shi karatun shine ya jayo fahimta kun gane misali ko in tajlis tastarih in ka zauna zaka huta kenan magana hutu bai taso ba ma in kana tsayina dole sai in kana zaune sai ma'ana sai ka zauna na ai magana hutu ko ba haka bane to shine yake cewa ita kuma in tana amfanar da cewa aiki na biyu ya faru ne sakamakon na harko ya faru ke yasa ita tana buƙatar fi'ili guda biyu za mu maimaita ƙa'ida yanzu mu karanta al'amsila misalan kafin mu karanta su zan fassara muna in na fassara sai mu zo mu yi da irabi sai mu ga hukuncin da za mu fita misali na farko lam yahfaz muhammadun darsahu muhammadu bai haddace darasinsa ba yanzu kai da ke ba da wannan labari kana nuna ma mai sauraron ka bai ma ya riga ya haddace shi ba ma magana ai dubaru ba babu inda ka salam tun farko bai yi ba kun gane ko sai na biyu lam yanqati nuzulul matari saukar ruwa bai daina ba mutum na cikin ɗaki ya ce a muhammad ya ruwan ya tsaya ko bai tsaya sai ka ce lam yanqati sai ka yi shu to zai fahimci har yanzu ruwan yana sauka an gane misali ko kenan tun da ya san ruwan na sauka a yanzu da kake ba shi labari ruwan bai daina sauka lam yaqbid ahadun ala lis ba wanda ya kama barawo ko a ce dan fashi me bambancin barawo da dan fashi suna da bambanci shari'a ta bambanta musu suna da bambanci shi barawo mafi yawanci hukuncin shi a yanke masa hannu dan fashi kuma hukuncin sa kisa ne kuma dan fashi ya bara wa hatsari dukan suna da hatsari amma dan fashi ya fi hatsari inda shi ya zai da karhi zai hito shi kwata barawa kuma yana dibin in kai mugun ajiya shi shi zare shi gaba Allah ka shirye mu da barayin garin mu Allah kakka bar mu kakka raba mu da barayi ka hada mu da su eh to ya kare mu da sharrin su ai duniya da an ce babu barawa cikin ta ta ɗebe daɗi rana gura an ka ce duniya ga babu barawa ta ɗebe daɗi ai duk abin da kaga Allah ya yasa dokar shi cikon rayuwar kenan kun gane misali ko da Allah ya kare mu daga sharrin barayi ba zai gole ta haka gani an ce ba a babu barawo wallahi wani in yi ma wani ganganci sai ka rasa inda za ka sa kanka wasu kaya da ake attala saboda barayi ne kuma wasu kaya ina babu barayi da sun dami mutane nan ko ina ajiye su za a yi wurin bi ma sai ya gagare ka wani sai zo saman guzo ne aje moto shi te shi ai ta neman mai shi a rasa saboda ya san ba barawo amma zai mutu ya gwada kenan ina za mu tashi ya ce la ta kul wa anta shab'an ka daina ci abinci in kana ƙoshe ma'ana za ka ci abinci ka bari haka jinwa ka ke na lata a karkaci kaga hani ne wannan lata hani ce la tukfe min adh-dhahiki ka daina yawan dariya ba a san mutum yawan dariya la tuksir min adh-dhahik kakka yawaita dariya la tusri fi sayri ka daina gaugawa wajen tafiya la tusri fi sayri in kana taya ka daina gaugawa kaga hana ma ake ba hana ka tahiyar ba amma an hana ka yin gaugawa mala yace in taftah نوافذ الأجرة يتجدد هواؤها إذا كبود fenetir ɗin ɗaki to sabon iska zai shigo kun shigo ɗaki fenetir duka a ruhe ba inda iska ga shigowa yanzu menene a mafita to za a samu mafita amma kafin a samu mafita sai an yi wani abu ba a samu mafita sai an buɗe fenetir in kun buɗe iska sabo ya shigo in ko ba ku buɗe ba kenan shigowar sabon iska yana da alaƙa ne da buɗe tagan da kuka yi. Haka nan, fi'ili na biyu sharaɗi ne akan faruwar na farko. In tajlis fi majiral hawa itamrat, in ka zauna gurin da iska ke bugawa za ka kamu da rashin lafiya, za ka kamu da mura. Guri ne iska na bugawa sosai, sai ce ma wala in dai ka zauna da za ka kamu da mura. Sai baka zauna ba fa, kenan kamuwa da muraka yana da alaka da wurin da yake da bugawan iska mai yawa kasa mafi yawancin mutane haka suke wani da ya kwanta guri mai iska da yawa ko sanyi da yawa sai ga ya tashi da mura ko zazzabi in yusafir akhuka tusafir ma'ahu idan dan uwanka yayi tafiya ku tai tare yanzu kaga tafiyan ka yana rataye ne da tafiyan dan uwanka in dai dan uwanka yayi tafiya ku tai tare in bai tafi ba fa tafiyar ka akwai shi babu shi idan mutum ce ya baka tai ba sai ka ce ah dama an ce sai dan wala ya tafi to bai tai ba nan tai to Allah ya samu nasu misali na farko in kun ka duba da mala ya ce lam yahfaz muhammadun darsa muhammadu bai haddace darasinsa ba akwai lam ko sai ta ce ma adatu jazmin lam adatu jazmin lam adatu jazmin irin rubutun nan ba ku shiryo shi ba ba lahi ba ku kara ina abin gogewa to a bar shi a riƙe wanga lam adatu jazmin ma'ana shi da hausa abin da ake ɗauri da shi jazmin ɗauri ta na so rubuta muku shine inda babu wani rubutu ko kuma bari in gwada eh wanne ni a za ka ji zauna ka ji wani abu zauna ba shi ce ba a fafe gora ranar ta ko ko ku saurara yanzu bari mu yi bugu na harko yan to bugu na biyu sai mu rubuta don kai zo ya cinye mana lokaci an gane misali yanzu karantawa ga ai ta farko ta duk ba ta ɓaci yanzu wanga karatu na harko na muka to ya zama muna rashin hida in mun zo ai ba mu wuce sai mun ƙara karatu na biyu don mun zo kafin mu wuce karatu na biyu sai mu rubuta sai mu yi gaba an gane hausa na ko akwai lokaci ai ko minti goma to lam adatu jazmin ya hafaz wani fili ne mudari fil mudari saboda ya fara da yawon ko ba haka bane sai ce yahfaz fil mudari sannan abu na biyu dan me ba ce yahfazu ba aka ce yahfaz misa an kai maza'un dauri sai ka ce saboda lam yana sai ka ce yahfaz fil mudari majzumu bi lam ma'ana fil mudari ne da an kai mai dauri saboda lam lam ta jawo mai dauri an fahimta Hausa lam adatu jazmin yahfaz فعل المضارع مجزوم بلم محمد فاعل مرفوع محمد فاعل مرفوع درس مفعول به منصوب waye aiki ba Muhammadu ba akan me aiki ya fara akan darasi kanshi aiki ya fara kenan darasa mafulun bi mansubun wa huwa mudafun alha mudafun ilay lam yanqati' nuzulul maqari lam أداة جزم ينقطع في المضارع مجزوم بلم نزول فاعل مرفوع وهو مضاف المطر مضاف إليه لم أداة جزم ينقطع في المضارع مجزوم بلم نزول فاعل مرفوع وهو مضاف المطر مضاف إليه lam yaqbid ahadun ala lissi ba wanda ya kama barawan lam adatu jazmin yaqbid fi'l mudari majzum bi lam ahadun fa'ilun marfu'un ala harf jarri al-lissi sim majrurun bi ala an gane ko la ta'kul wa anta shab'anun على اللس لم أداة جزم يقبض في المضارع مجزوم بلم أحد فاعل مرفوع على حرف جر اللس اسم جر بعلى an gane wannan ko? bara dan fashi majarurun bi'ala bi'ala ba mun yi huruful jarri ba daga ciki akwai ala ko babu ala kenan in ala ta zo duk abin da zai zo kusan ta wasu duka sai ke dauka la ta'kul wa anta shab'an kada ka ce cikin ka a cike alhalin cikin kana a cike la adatu nahin ta'kul fi'l mudari majzumun bila wawun wanda shi ake ma wawul hal duk waw da take nuna yanayi wawul hal ake ce mun kun san muna da waw kusan goma sha wani abu kowace da aikinta akwai wawul hal akwai wawul qasami akwai wawul ma'iyya akwai wawul ataf akwai wawul jama'a akwai suna nan da yawa wawat kowace da aikin da take yi gurgudan jumla da ta zo ne zaka gane inda zaka sata to ga wawan wawul hal ce ma'ana yanayi anta ضمير منفصل مبني على الفتحه في محل رفع مبتدا شبعان خبر مبتدا لا تكثر من الضحك كك يويت داريا كك يويت داريا معنى كرجع يوان داريا لا أداة نهي تكثر في المضارع مجزوم بلا من حرف جر كو وحركت بالفتحة خوفا من التقاء الساكنين الضحك اسم مجرور بمن لا تسرع في السير لا أداة نهي تسرع في المضارع مجزوم بلا في حرف جر السير اسم مجرور بمنين بفي kun ga wannan dole sai an rubuta ko haka bane in an ka rubuta shi sai mutum ya je ya hada da karatun da aka yi telebiziyon har ya zamanto ya samu abin da ya kama kenan bari mu yi wanga guda uku in Allah ya kai mu da karatu لا أداة نهي تسرع في المضارع مجزوم بلا في حرف جر في حرف جر السير اسم مجرور بفي أنا في اتسع السير يدرك وصل كسا يعني ko ga cikon bayani in taftah nawafidhal hujrati in ka bude tagogin ɗaki ya tajaddad hawa'uwa iskanta zai canza sai ka ce in adatu sharɗin in adatu sharɗin wa jazmin in adatu sharɗin wa jazmin taftah fi'lul mudari majzumun bi in taftah fi'lul mudari majzumun bi in nawafida maf'ulun bi mansumun وهو مضاف الحجرة مضاف إليه يتجدد في المضارع مجزوم بإن وهو جواب الشرط هواء فاعل مرفوع وهو مضاف الها مضاف إليه مميتا هواء
su yan bina yan kallo a cikin darasin masu taka rawa shine in tafta da ya tajaddad suna adda aiki a su wani yan kallo ne misali in adatu sharɗin wa jazmin tafta fi'il mudari majzumun bi in nawafiza maf'ul bi mawsul وهو مضاف الهاء مضاف إليه
الهجرات مضاف إليه يتجدد في المضارع مجزوم بإن هواء فاعل مرفوع وهو مضاف ها مضاف إليه إن تجلس إن على تجزم تجلس في المضارع مجزوم بإن في حرف جر مجرى اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور وهو مضاف الهواء مضاف إليه تمرض تمرض في المضارع مجزوم بإن وهو جواب الشرط إن أداة شرط وجزم يسافر في المضارع مجزوم بإن أخو فائل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من أسماء الخمسة وهو مضاف الكاف مضاف إليه تسافر في المضارع مجزوم بمنين بإن وهو جواب الشرط مع معه كلمة بيني أن مع أداة مع ظرف زمان ظرف مكان مع ظرف مكان وهو مضاف على مضاف إليه مع ظرف مكان وهو مضاف على مضاف إليه Allah ya samu nashi wannan kamar mun kakkaɓe mai ƙura ne za mu zo mu sake noman shi daban wannan shi ake ce ma manko shi ake ce ma imrafin ala'ayi kasan cikin kalimat akwai murtajilatun akwai manqulat murtajilat kalmomin da haka suke akwai manqulat waɗanda kuma haɗa su aka yi su za mu yi wannan darasi Allah ya samu dace akwai tambaya duk da na gare laila ban ga da mun kai shiru dai da yawa suna kallo na ne to bai da wahala mun zo mun ka kama darasin abinda muke son a gane